بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قصر ميتة الآدمي غير الأنبياء نجسة
فصل rabewa baina ma mada wa ma ya ati insha Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bayani dangane da abubuwan da najasa ne wanda baya halitta bawan Allah musulmi wato ya shigar da su masallaci ko ya yi amfani da su shehu ya ce mai tatul adami mushe na bil'adama ghairil anbiya'i banda annabawa najisatun mushe na bil'adama najasa ne idan bawan Allah musulmi ya faɗi ya rasu ko wanda ba musulmi ba to yanzu a lokacin da yana da rai mun yi bayani akan cewa shi tsarkakeke ne ko to idan ya faɗi ya rasu ya zamanto najasa to amma wannan magana ce wanda take murjuhiya magana wanda take rajiha wanda hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suke goye da bayanta shine idan mumini bawan Allah mumini idan ya faɗi ya rasu yana nan a matsayin shi na tsarkakakke jikinsa ba najasa ba ne shi yasa idan ya zamanto an kai shi masallaci za a mai sallah a nan babu laifi kamar yadda na na aisha radiyallahu anha da sauran mataye na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da sa'adu bin abi waqas Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya rasu shikenan sai suka nema idan za a fice da gawar shi a kawo shi masallaci na ma'aici sallallahu alaihi wasallama su ma mata annabi su mai sallah shikenan aka kawo shi to bayan an ɗoke shi sai take ji waɗansu suna cece ku cecen cewa wannan sabon abu ne a kai gawa masallaci a mata sallah ba su taɓa gani ba yana na aisha ta ce mutane aka yi suka yi saurin mantawa ai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai yi wa wato suhail da ɗan uwansa ba ‘ya'yan bayo ba sallafa ce dai a masallaci to wanda wannan yake nuni akan cewa gawar musulmi ba sai ta annabawa ba gawar musulmi ita ma tsarkakekkiya ce ya halitta a shigar da ita cikin masallaci kamar yadda muke gani za mu ga cewa idan wani ya rasu cikin dare ne ya rasu ko da marece ne ya rasu idan ba za a mai sutura ba za a shigar da shi masallaci a ajiye shi a kan makarashi da sauransu dai a yi ta mai addu'o'i to wannan babu laifi wannan ita ce magana wanda take mafi inganci cikin zantuka na malamai wajen abin da ya shafi gawa ta bayin Allah na'am وكذلك ميتة ما له نفس wa سائلة kadhalibu
وكذا ميتة ما له نفس سائلة كقبلتي على المشهور والبرغوث عند ابن القساء na'am shehu ya ce wa kaza mai tatuma lahu nafsun hakanan kuma yana daga cikin najasa mai tatuma lahu nafsun sa'ilatun mushan dabbar da take da kwai jini a jiki wanda yake sarki lasiyon a jikinta dabbar da ya zamanto tana da kwai jini a jikinta wanda yake yawo yake kai kawo a jikinta mushen tinkiya ne mushen rago ne mushen bera ne mushen menene mushen menene dukkan dabbar da ya zamanto dai tana da kwai jini wanda wannan jinin yana gudana a jikinta damun jar jini wanda yake gudana a jikinta to ita ma wannan mushen ta najasa ne kalkamulati kamar kwalkwata alal mashhur wato abu sa mashhuriyar magana mashhuriyar magana kwalkwata najasa ce idan ya zamanto mutum ya kashe kwalkwata zai ga jini a jikinta to saboda haka nan najasa ce kwalkwata a zance mafi shahara walbargus hakanan kuma albargus wato shine kudin cizo ko kudin gado shi ma najasa ne inda ibn al-qassar wato a wajen ibn al-qassar a ibn al-qassar ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman malikiya to shi yana ganin cewa abin da ya shafi wato kwalkwata da kuɗi na cizo ko kuɗin gado dukkaninsu waɗannan najasa ne kamar yadda malam ya bayani a nan mun gane da kyau na'am وما أبيه من الحي أو الميت مما تحله الحياة مم.
كالقرن والعظم والظفر والجلد نجس na'am shehu na'am yace aya
وما أبيه من الحي wa ma'ubina min hayyin hakanan kuma dukkan abin da aka ciro shi daga jikin rayayye dukkan abin da ya zamanto daga jikin rayayye aka ciro shi awil mayyiti ko kuma abin da aka ciro shi daga jikin mushi mimma tahulluhul hayat daga cikin dangin abubuwan da rayuwa take halitta yin amfani da shi kalkar kamar kaho kaho ya halitta kaho na rago idan aka yanka ragon nan aka mai yanka na shari'a to ya halitta a yi amfani da kahon shi wazufur wal'azumi hakanan kashi kashi idan ya zamanto an ciro kashi daga jikin dabba wanda take rayayya to yanzu wannan kashi ya zamanto najasa jasa to amma in ya zamanto yanzu dabbar da yake ya halitta a ci namanta ne idan aka yanka ta yanka na shari'a aka cinye naman babu laifi za a iya yin amfani da kahon wannan ya halitta ba najasa ba ne wazzufur hakanan farce farce na dabba ko kohoto na dabba idan ya zamanto an ciro shi daga jikinta tana da rai to najasa ne ba za a yi amfani da shi ba amma in ya zamanto an ciro ta ne daga jikinta bayan an mata yanka na shari'a to wannan babu laifi za a iya yin amfani da shi warjilt da kuma fata fata ta dabbobi kamar yadda a jiya muka yi bayani akan abin da ya shafi fata cikin littafin bulugul maram wato fata ta dabbobi wanda yake ya halitta a ci naman su idan aka yanka su yanka na shari'a aka fede su ya halitta a yi amfani da fatar su ko to idan ya zamanto tana da rai wannan dabba ɗin aka yanko fata daga jikinta wannan duka baya halitta a yi amfani da su najis sun zamanto najasa ne na'am ولبن الميتة ومحرم الأكل كالخنزير والأتان وبول الجلادة ورجيعها na'am yace walabanul maita hakanan nono na mushi nono na dabbar da ya zamanto ta faɗi ta rasu to nononta shi ma najasa ne tinkiya ce ta aihu da ta aihu sai ta rasu gashi nan hantsar ta cike take da nono a tatsa a yi amfani da shi wannan nonon najasa ne saboda ta fita daga cikin al'ahya ta koma cikin al'amwat ta koma cikin matattu wa muharramil akli hakanan kuma nonon dabbar da aka haramta cin namanta dukkan dabbar da ya zamanto namanta haramu ne a ci shi to haka nan nonanta shi ma haramu ne a sha shi kada khinzir kamar alade alade kamar yadda haramu ne a ci naman shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta a cikin alkur'ani cin naman alade inna ma harrama alaikum maitata wa dama wa lahamul khinzir da naman alade ko to kamar yadda addini na musulunci ya haramta cin naman alade hakanan kuma ya haramta shan nonansa baya halitta a sha nonon alade wal'atan da kuma jaka kamar yadda haramu ne cin naman jaki na gida to hakanan haramu ne shan nono na jaka ta gida baya halitta a sha nonanta a karatunmu na yau insha Allahu na bulugul maram za mu tattauna akan hadisin wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya hani dangane da abin da ya shafi jakai na gida cinsu to don haka nonansu ma haramu ne baya halitta a yi amfani da su wa baulul jallalati wa raji'uha hakanan kuma bawali na dabbar da ya zamanto kazama ce ba ta kiyayewa cin najasa najasa ta zamanto ita ce abincinta ita ce abin shanta wannan ita ce ake ce da ita aljallala to bawalin dabbar da ya zamanto kazama ce tana kiwo ne a juji ya zamanto gurin yin kiwonta shine ju- juji nan take zuwa ta yi ta kiwo ta ci kashi ta sha bawali ta sha ruwan kwata da sauransu waraji'uha da kashinta ita wannan aljallala ɗin da bawolinta da kashinta shi ma najasa ne idan ya taba tufafin mai sallah to yanzu wannan tufafin nashi ya zama to najasa amma dabbar da yake ya halitta a ci namanta ko bawulinta ba najasa ba ne kashinta ba najasa ba ne to amma dabba ce wanda ya halitta a ci namanta amma kuma sai ya zama to inda take kiwo shine tana kiwo ne a jubji to yanzu namanta ba haramu ba ne ya halitta a ci namanta yana nan a matsayin shi na halak to amma kashinta da bawulinta ya zama to najasa ne ba za a ci ba za a yi amfani da shi ba na'am وهي كل حيوان يستعمل النجاسة والبول والعذرة من الآدمي غير فضلات الأنبياء
shi kenan malam ya ce wahiya kullu hayawanin ya sta'amilun najasa wato abinda ake nufi da aljallala ya ce ita ce dukkan dabba wanda ya halitta a ci namanta wahiya kullu hayawanin mubahil akli ita ce dukkan dabbar da aka halitta cin namanta amma kuma sai ya zamanto ya sta'amilun najasata yana yin amfani da najasa dukkan dabbar da ya zamanto ya halitta a ci namanta amma kuma sai ta mai da najasa ita ce abincinta ita ce abin shanta wannan ita ce ake ce mata jallala mun gane da kyau to duk dabbar da ya zamanto haka ce rayuwarta akwai shanu akwai raguna akwai tumakai akwai awakai da sauransu akwai irin su agwagi akwai irin su zabbi akwai irin su kaji to waɗannan din ya halitta mace namansu to daga cikinsu idan ya zamanto waɗansu suna nan suna kiwo a cikin gurin da yake mai najasa ne kuma shine abincinsu najasa ita ce abin shansu to yanzu kashinsu ya tashi daga bahir ya koma najis bawulinsu ya tashi daga bahir ya koma najis mun gane da kyau na'am wal baulu wal adiratu min al adami sannan kuma malam yana bayani akan abin da ya shafi najasa yace yana daga cikin najasa al baulu min al adami bawli na bil adama bawli na dan adam najasa ne ya zamanto mutum bawli na shi ko na wani shi ya taba shi inda dan adam ne to wannan najasa ne sai an wanke wannan tufafi din in a guri ne in a jikinka ne ya zubu ma sai an wanke wannan gurin wala azira hakanan kuma kashi na bil adama shi ma wannan najasa ne ghaira fadalatil anbiya'i yace amma banda rara ta annabawa rara ta annabawa wannan ba najasa bane wato bayan gari na annabawa da bawali na annabawa wannan ba najasa bane shine fadalat saboda dama fadalat shine idan mutum ya ci abinci abincin nan akwai bitamilkinsa wannan bitamilkin shine zai tsaya a jikin mutum amma don abin da yake tattaka ce da rara wani ya zamanto bawuli wani ya zamanto bayan gari shine abinci da abin sha da mutum zai yi to wannan rara ɗin da zai fitar daga jikinsa wannan najasa ce to amma in ta annabawa ce wannan rara ɗin ba najasa ba ce na'am
ومن محرم الأكل ومكروهه كالسبع والذئب والقيح والصديد والدم المسفوح من الآدمي أو غيره na'am wa min muharramil akl sannan kuma hakanan yana daga cikin wato najasa rara ta dabbar da aka haramta cin namanta duk dabbar da ya zamanto an haramta cin namanta to bayan garinta da kashinta wannan najasa ne shi ma wa makaruhihi da kuma rara na dabbar da aka haramta da aka karhanta cin namanta dukkan dabbar da ya zamanto makaruhi ne cin namanta ko to haka nan bawulinta da kashinta najasa ne shi ne ya ce kasabu'i tamkar zakunaye wa zibi da kyarkeci yauwa muna fassara azib da kura to amma dai yawancin abin da yake sananne azib shine kirkeci ba kura ba kura sunanta addabu ita ce kura kirkeci shi kuma a ce da shi azib qalu la in akalahu adhibu wa nahnu usbatun inna idhan laka la khasirun lalle idan kirkeci ya cinye danka malam yakubu gashi muna da jama'a da yawa to lallai mun yi hasara yawwa wannan shine wato addib ita ce kirkeci kura sunanta addabu to amma da yawancin malama hausa suna fassara addibu da ita ce kura walƙaihu hakanan kuma da alƙaih alƙaih shine mugunya in aka ce alƙaihu bilha'i ba alƙaihu bilhamzati ba alƙaihu shine mugunya wannan ita ma najasa ce idan ya zamanto mutum yana da kwai rauni wanda ya kwan biyu shikenan da ya matsa sai ya ga mugunya ta fito to sai ya goge wannan gurin kuma ya wanke gurin shikenan sai ya ci gaba da al'amuran shi wasadid hakanan kuma silkawamin jini da mugunya shine asadid irin yadda idan ya zamanto mutum yana da kwai ko maruru ko yana da wani rauni wanda ya ruwa za a ga cewa in ana matsewa za a ga wani abu hari da ja yana haɗe na fitowa ko to wannan shine ake ce da shi as-sadid wanda shine wato shine ruwan yan wuta kamar da Allah ce min wara'ihim jahannam wa yusqa min ma'in sadid min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusigu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wato ruwan da ake shayar da dan wuta shine wannan surkawa mun jini da mugunya za a bashi tikif ya sha ya gama cikin shi sannan kuma da wutar shi za a bashi ba wai da sanyi ba ma za a bashi ya sha hale ji daɗi mun gane da kyau to shine alqaihu as-sadid kai shine as-sadid waddamul masfuhu min al-adami aw ghairihi sannan kuma yana daga cikin najasa addamul masfuh jini wanda yake biya wuka dukkan jinin da ya zamanto da aka yanka da kuwa ya biyo ta wannan jinin najasa ne min al'adami na ɗan adam ne au ghairihi ko wani ɗan adam ne idan ya zamanto yanzu an ka dabba an kwantas ta an yanka ta to dukkan jinin da ya zamanto ya fito daga wannan gurin da aka yanka ta ya biyo yukuwa ko to wannan najasa ne haka Allah ta'ala ya faɗa hurrimat alaikum almaytatu wad-damu wa lahamul khinzir aw daman masfuhan aw lahamul khinzir tan karshe karshen suratul an'am na'am
wal kai'ul mutaghayyiru an halati at-ta'ami wal muskiru kal khamri wal maniyyu wa huwa min ar-rajuli ma'un abyadu thakhirun bi muthallafatin ay ghalidun yatab يتدفق في خروجه رائحته كرائحة الضلع بالعين أو الحاء المهملتين وقريب من رائحته العجين من رائحته من رائحة العجين نعم نعم والقيء المتغير عن حالة الطعام sannan kuma yana daga cikin abubuwan da suke najasa ne shine bakin kumullo alqai'ul mutaghayyir amai wanda ya canza an halatta ɗa'ami daga halin abincin da mutum ya ci wannan shi ma da jasa ne alƙai'u shi ne amai alƙaihu shi kuma mugunya sunan shigo yawwa amai wanda ya canza daga halin abinci wannan shi ma na jasa ne wanda ya zamanto mutum ya ci shinkafa yana yin amai kawai shi kenan sai ya fitar da wani masaran abu shinkafa ita ba masara ba ce ko ya ci tuwo na miyar kuka yana amai sai ya zama to ba wani zancen tuwo ba wani miyar kuka a ciki kawai gashi na amai ne wanda ba shi da alaka wato da abincin da ya ci amma in ya zama to farin kumullo ne abincin da ya ci ya gama ci yana yin amai sai ya zama to maka ce ci dama ga ta nan irin yanda yanda ya sa ta a baki haka ya huddo ta wannan ba najasa ba ce amma aman da ya zamanto kalan shi ya sha bambam da kalar abincin da aka ci wannan shi na jasa ne saboda tuni da ja ya ji shi wajen ma'aikata an garje shi an garje shi ya ba da wani kala shikenan kuma sai aka dawo da shi na'am wal muskir hakanan kuma abubuwan da suke sanya maye dukkan abin da ya zamanto yana sanya maye ga bil'adama ko ga dabba idan an gumsa mata irin su gum wannan shi ma najasa ne wanga ne kala khamri kamar giya to amma dai ala kulli halin a cikin karatunmu na cikin iziya ne ko cikin littafin bulugul maramu ne mun tattauna akan cewa akwai bambanci tsakankanin najasa da kuma haramu e me bayani akai akwai bambanci da haka shi yasa waɗansu daga cikin malaman musulunci ba sa ganin cewa giya najasa ce idan ta zubo maka a jikin tufafinka ba sai ka wanke shi ba za ka yi ibada saboda arrijisu baya nuni akan cewa najasa ne kai tsaye saboda haka Allah ta'ala ya ambace ta an gane da kyau innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijisun min amali shaytan kaga datti aka ce to kuma datti a gurare nawa Allah ta'ala ya ambace shi akwai wannan gurin akwai cikin suratul an'am faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوها أو لحم خنزير فإنه رجس فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور mun gane da kyau to za mu ga cewa akwai waɗanda datti ne ba najasa ba ne akwai waɗanda kuma najasa ne to don haka waɗansu daga cikin malamai suka ce giya ba najasa ba ce haramu ce amma ba najasa ba ce to amma malam ya zano ta cikin abubuwan da suke najasa ne saboda Allah ya ambace ta da arrijisu walmaniyu sannan kuma yana daga cikin abubuwan da suke najasa ne shine maniyi to shi ma maniyi dai akwai sabani mai karfi akan shin najasa ne shi ko ba najasa bane mun gane mun karanta cikin umdatul ahkami hadisin na na Aisha radiyallahu anha wanda yake bayani akan yadda nana Aisha ta kasance tana wankewa maniyi a jikin tufafin ma'aiki alaihi salatu wassalam sannan kuma karatunmu na yau za mu karanta hadisi na nana aisha cikin bulugul maram wanda yake bayani akan abin da ya shafi tana kankarewa maniyi daga cikin tufafin ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda mun karanta irin shi cikin mudatul ahkami kwarai hadisin muslim ba laƙar kuntu a furkuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama farkan fa yusalli fihi ana aisha ta ce hakika na kasance ina kankarewa maniyi daga jikin tufafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma yayi sallah yana sanye da wannan tufafi din wanda wannan yake nuni akan cewa inda mani najasa ne kankarewa ba za ta wadatar ba idan mutum bayan gari ya taba jikin tufafin shi idan ya bushe shi kenan kawai sai ya kankare je shi ibada shi da wannan tufafin kankarewa ba ta mai sai an wanke shi da ruwa dan haka abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kara yadda da shi da mahaifinsa wato an mai tambaya game da abin da ya shafi mani ya ce shi mani da shi da majina don hukuncin su da mun gane majina mu yi magana a kanta ba najasa ba ce ko to don haka shi ma mani ba najasa ba ne ala kulle halin wannan matsala ce wanda take khilafiya wanda malama hadisi sun tafi akan cewa mani ba najasa ba ne duba da cewa shine aslu bani adam shine asali na dan adam yanda Allah ya ce wa laqad karramna bani adama mun mutunta 'ya'yan annabi adam to malamai suka ce ya za a ce kuma yanda Allah ya girmama dan adam a ce kuma asalin halittar shi a ce kuma najasa ne mun gane da kyau yawwara to shine waɗansu daga cikin malamai sun yi takawa dalilai akan cewa lalle mani ba najasa ba ne to amma shi malam ya koro shi cikin dangin abubuwan da suke najasa ne wanda kuma wannan shine abin da jumhurin malikiya suka tafi a kai amma akwai waɗansu daga ciki wanda suka wafuka malaman hadisi akan wannan matsala ɗin kan cewa mani ɗin ba najasa ba ne وهو من الرجل ماء أبيض ثخين وهو توشيمني ماء أبيض روان وند yake fari ثخين mai kabri من الرجل daga bangaren namiji namiji ruwan mani daga bangaren namiji ruwa ne wanda yake mai kabri kuma fari ne ba rawaye rawaye ba ne sannan kuma ba wai masara masara ba ne bi musallasatin sakhinun wato da mai ɗiya uku a sama ita ce ca'un shine bi musallasa da mai ɗiya uku a sama ai ghalizun wato ruwa ne wanda yake fari kuma mai kabri ya tadaffaku fi khurujihi yana tunkudowa da ƙarfi lokacin fitowar shi idan zai fito da ƙarfi yake tunkudowa ra'ihatuhu ka ra'ihati ɗal'i wato wari na maniyi kamar wari ne na hudar dabino lokacin da dabino zai fito zai yi huda to yanda yake gudunsa irin gudun mani ne bil'aini a ɓal'i awil ha'i ko kuma a ɓal'i a ɓal'i mun gane da kyau almuhimmalatai ne waɗanda suke marasa ɗiya guda biyu kara'i hati ɓal'i tamkal warin hudar dabino ne ko kara'i hati ɓal'i tamkal warin hudar a ɓal'i ne an gane ku? الطلح تتي أيبا في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود نعم وقريب من رائحة العجين malam ya ce kusa ma yake da wari wanda yake na gari na al'ajin al'ajin shine tuwo mara ta tuwo ana ce da shi al'ajin tuwo kenan to wani lokacin za ka je yana ma irin warin gayan to na'am wa idza yabisa kana ra'ihati al-baydi kana kara'ihati kana kara'ihati al-baydi wa idza yabisa to idan mani ya bushe kana ra'ihatuhu kara'ihati al-bayd warin sa ya kasance tamkar warin kwai ne yana irin warin kwai kuma lokacin kafin a soya kwai idan mani ya bushe warin da yake yi gudunsa irin gudun kwai ne idan an fasa kafin a soya shi na'am ومن المرأة ماء أصفر غريب والولي بدال مهملة بدال مهملة مهملة مهملة وفي الياء وجهان التشديد والتخفيف نعم ومن المرأة to shi kuma mani daga bangaren mace ma'un asfaru ruwa ne wanda yake yalo-yalo raƙiƙun wanda yake shata-shata wanda baya da kaburi sannan kuma to ya gama bayani akan abin da ya shafi mani walwadiyu sannan kuma yana daga cikin abubuwan da suke najasa ne shine wadi wadi bidalin muhumalatin muhumalatin wannan na'at ne na dalun kenan bidalin ba za ka ce ba muhmalatan idan ka ce bidalin muhmalatan a nan kuskure ne idan ka ce bidalin muhmalatun kuskure ne idan ka ce bidalil muhmalati shi ma kuskure ne idan ka ce bidalil muhmalata shi ma dai kuskure ne saboda annatu ya taba ulman'uta fi jami'i irabi kaga ka ce bidalin sai ka ce muhmalatin yanda yake na kira dalun na kira sai ka ce muhumalatin shi ma ya zo na kira amma inda ka ce bidalil muhumalati idan ka sawa alifun da lamun na dalun to sai ka sa alifi da lamun na almuhmala kamar yadda za ka ce bizalim mu'jamatin ko bita'i almarbubati bita'in marbubatin yadda da ya zo shi kawai irin waɗannan abubuwan duka mu kula da su na'at da alman'ut tabi'un ya tabo ulmanuta fi jami'i rabihi kamar yadda muka karanta a cikin littafin ajurumiya walwadiyu da wadiyi bidalin muhimmalatin ana yin wadiyi ana karanta wadi da dal wanda take maraɗa ba za ka ce ba alwaziyu wa filya'i wa jihani to cikin yaɗin nan ta alwadiyu kana da kwai huska guda biyu a tashdid za ka iya mata shadda to lokacin da ka ɗauki hali na farko za ka yi shadda to dole dalun ya zama to wasali ƙasa gare shi alwadiyu alwadiyu wannan za ka iya faɗar shi haka nan za ka iya karanta shi haka alwadiyu shine da tashdidi والتخفيف da kuma rashin ƙarfi shine alwadiyu to lokacin da zaka yi wa ya'un takhfifi to la budda min iskani dal min iskani dal dole ne ka daure dalun magane ko yawwala kenan wa fil ya'i wa jahani at-tashdid wa at-takhfif na'am وهو ماء أبيض ثخين يخرج غالبا غالبا عقب البول wa huwa to shi wadi ma'un abiyadu sakhinun ruwa ne fari kamar yadda mani yake ruwa ne fari to haka nan shi ma wadi ruwa ne fari sakhinun kamar yadda mani yake da kabri shi ma haka yake da kabri amma bambancinsu da tsakanin wadi da mani shi mani ya tadaffaku fi khuruji da ƙarfi yake tunkuɗowa in zai fito shi kuma wadi baya tunkuɗowa da ƙarfi lokacin da zai fito sannan kuma shi ya kharuju galiban a ƙibar baul a yawancin lokuta mafi galibi yana fitowa ne bayan an gama bauli mun gane da kyau wanda shi kuma mani ba a wannan lokacin yake fitowa ba na'am والمدي بكسر الذال المعجمة ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاز أي قيام الذكر عند الملاعبة أو التذكار بفتح التاء أو التفكر ورمال النجس ودخانه نجس walmaziyu sannan kuma yana daga cikin abubuwan da suke najasa ne shine mazi bi kasri zali da yi wa zal wasali ƙasa almu'jamati wanda take mara mai da a sama kaga ya ce azzali sai kuma ya ce mai almu'jamati ya ce ba a zalin mu'ujamatin idan ya ce a zalin mu'ujamatin wannan sai dai kuskure na tsaba'a kuskure na matsaba'a na mabuga kenan amma bi zalin mu'ujamatin bi zalil mu'ujamati da zal bi kasri zalil mu'ujamati da yi wa zal mai da a sama wasali kasa ba kenan almadiyu ba ne almaziyu ma'un abiyadu ruwa ne fari raƙiƙun wanda yake shata-shata ya kharuju inda lazza yana fitowa ne wajen jin daɗi bil'ina'azi ta hanyar meƙewar kan alƙalami ai ƙiyami zakar meƙewar azzakari inda mula'abati lokacin da mutum yake wasanni da iyalinsa awit tazkar ko kuma lokacin da mutum yake tuna abin da ya gudana tsakankanin shi da matarsa na jin daɗi da ya tare da ita to yanzu a wannan lokacin idan ya ji lema a jikinsa ba mani ba ne ya fitar ba wadi ba ne ya fitar ba bauli ba ne ya fitar wannan shine ake ce da shi mazi at-tazkar bi fatihi ta'i da yi wa ta'un wasali sama ba at-tazkar ba za a karanta kina at-tazkar at-tazkar to za a ga wani a cikin waɗansu larabci irin na zamani za ka ji ana at-tazkar to wannan shi ma dai kuskure ne at-tazkar shine daidai din ayi tafakkur abinda ake nufi da at-tazkar shine at-tafakkur tunani shine cikin littafin a littafin abin da ya shafi akwai waɗansu alfaz wanda ake amfani da su a larabci wanda kuma wannan ana kuskure ne ko kuma kauce musu ya fi sama da a yi amfani da su akwai littafi da aka yi littattafai da aka yi a wannan bangare irin su tadribatun lugawiyya to idan ka shiga zaka yi ta gani irin waɗannan ciki waɗansu kalmomi wanda muke yin amfani da su wanda kuma ba haka ya kamata a ce mun yi amfani da su ba irin su jumadal awwal irin su jumadal akhir da sauransu wanda kaga ba haka ake karanta ba za a ce jumadal ula jumadal akhira za ka ce jumada lakhir ba ko jumada al'awwal ba irin da za ka ce rabi'ul awwal rabi'ul tsani ba za ka faɗa kana ba sai dai ka ce rabi'ul akhir mun gane da kyau akwai su da yawa da aka kawo ciki aka ga wani ya ce a misali cikin abin da ya shafi da abubuwan da muke amfani da su wanda kuma kuskure ne kuma suna ta yawan gudana wajen ilani ka ji an ce ilanun hamun da wannan ba haka ake ɗaukan shi ba ilanun muhimmun shi ne dace da sauransu da akwai abubuwa da yawa da ya tattauna a kai juz'i na ɗaya da juz'i na biyu duka idan ka karanta za ka amfana sosai akwai larabci wanda muke yin shi a yau da gobe wanda kuma al'aula shine ka karkace wannan ka yi amfani da abin da ya kawo saboda shine al'afsa abin da ya fusaha na'am waramadun najis toka ta najasa wa dukhanuhu da hayaki na najasa shi ma najisun wannan dukkaninsu guda biyun nan najasa ne yadda malam ya faɗa a a cikin matani kenan to amma za mu ga cewa ba a haka malamai suke ba abinda malamai suka tafi a kai shine ramadun najis wa ramadun najis da dukhanuha wannan ba najasa bane mun gane da kyau shine za mu ga idan muka sauka ƙasa cikin sharhi zai ce haza da'ifun wato wannan magana ce wanda take mai rauni magana ce wanda kaso mafi tsoka cikin malaman malikiya ba akan ta suke ba don wal mazhabu taharatuhuma abin da yake sananne a mazhaba ta al-Imam Malik da kuma sauran mazhaba ta malamai shine taharatuhuma toka ta najasa da hayaki na najasa wannan dukkanin su tsarkakakku ne dan mutum zai huce ta wata ta wani jibji an tattara duk wata dauda ta gurin an kwashe an kona ta zai da ya huce kawai hayaki ya taba shi ya ce ya zo wannan kayan nashi sai ya wanke su sannan zai ibada ko kuma an tafi wani yana cika yana cika wannan toka din zai kai ta wani guri yana kwashe ta in ka zo za ka wuce a ce wannan toka din in dai ta taba ka kai ma ka zama to mai najasa yanzu sai ka yi wanka sai ka wanke jikinka kayan da yake jikinka sai ka hudda su to kaga a ciki akwai taklifi da yawa yawwala to ina ga wannan shine karshen fasalin abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji tabaraka wata'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik